إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله تعالى والاستعداد للدار الآخرة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها المسلمون لقد تكرر في القرآن الكريم الأمر بأكل الحلال والطيبات قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وقال سبحانه في وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فيتميز المسلم الحق المتبع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن حياته مقيدة بالقواعد الشرعية في الحلال والحرام فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله وإن هوته نفسه وللتشجيع على تحري الحلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل أيها المسلمون إن أكل المال الحرام من أسباب خذلان الله لآكله وحرمانه الكثير من العطيات الربانية والمنح الإلهية فمن تلك الأواقب أولا أن المال الحرام سبب لمحق البركة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه ومن يأخذه بغير حقه لا يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع وقال أيضا صلوات ربي وسلامه عليه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما فكم من درهم فكم من درهم يا عباد الله حرم به العبد الرزق الطيب المبارك ولو تعفف العبد عن الحرام وقنع بما كتب الله له من الحلال لفتح الله عليه من أبواب رزقه ما يكفيه ويغنيه فإنه تعالى قد أخذ على نفسه ذلك فقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ثانيا عدم استجابة الدعاء فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك لذلك يقول وهب رحمه الله من سره أن يستجيب الله دعوته فليطيب طعمته ثالثا عدم قبول عمل آكل المال الحرام فمن حج أو اعتمر بمال حرام لا يقبل منه ومن تصدق بحرام لا يقبل منه بل هو مأزور غير مأجور قال النبي صلى الله عليه وسلم من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إسره عليه وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى من أنفق الحرام في الطاعة كمن طهر الثوب بالبول كيف يقبل الله من آكل الحرام عمل أو يرفع له دعاء والله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين رابعا أن آكل الحرام متوعد بالنار قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت أي من حرام وفي رواية إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به فيا عبد الله فيا عبد الله إذا كنت لا تبالي بمثل هذا الوعيد على نفسك فهلا راعيت وتح... فهلا راعيت أهلك وتحريت الحلال من أجلهم لقد كانت المرأة في السلف الصالح توصي زوجها وهو ذاهب إلى عمله قائلة يا فلان إننا نصبر على ألم الجوع ولا نصبر على ألم عذاب الله فاتق الله فينا أيها المسلمون إن من صور المال الحرام في عصرنا الحاضر الرشوة والسرقة والقمار والغش في البيوع وأكل أموال الميراث واليتامى ظلما وإنكار الديون والإجارات المحرمة وبيع الأشياء المحرمة كالخمر والمخدرات والصغائر ومن أعظم ذلك الربا عباد الله كيف يليق كيف يليق بمن يعلم ما يترتب على أكل الحرام من عقوبات ونتائج وخيمة في الدنيا قبل الآخرة ثم يسعى لكسب المال من طريق حرام كيف يرضى كيف يرضى أن يخسر آخرته بدراهم معدودة أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد أحسن القائل المال ينفض حله وحرامه يوما ويبقى بعد ذا آثامه ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب طعامه وشرابه عباد الله فليتذكر كل إنسان أن الله سيسأله يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فاللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd yan uwa masu girma ina ma kaina da gaba ɗayan wasiya da jin tsoron Allah madaukakin sarki mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu yi kokarin tanadi domin gida na lahira Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah kowace rai ta gabatar da abin da zai amfani ta a gobe kiyama Allah masanin abin da kuke aikatawa ne yan uwa masu girma ayoyi da dama sun zo a cikin alkur'ani mai girma da Allah maɗaukakin sarki yake umarni game da cin halal da neman halal daga cikinsu faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhalladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku wanda kai imani ku ci daga kyaukyawan abin da muka arzita ku kyaukyawa anan shine halal Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin attaura da injila kamin qur'ani daga ciki siffarsa sai yake cewa ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith daga cikin siffar manzon Allah shine yana umurtar mutane da kyaukyawa yana hanarta su da mummuna yana nuna musu abin da yake halal kuma yana jan kunnansu da faɗakar da su abin da yake haramun yana haramta musu shi don shi yasa duk wanda yake mabiyi ne na gaskiya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to za ka same sa ya bambanta da wanda ba shi ba ta kasancewarsa yana ƙoƙarin neman abin da yake halal a gare sa abin da Allah da manzo suka haramta shi yake haramta ma kanshi ko da yana son shi abin da Allah da manzo suka haramta shi yake haramta ma kanshi ko da ko a ce yana son wannan abin shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya kwadaitar da mu neman halal yake cewa inna awwala ma yantinu minal insani batanuhu farkon abin da zai fara wari a cikin cikin ɗan adam shine cikinsa sai ce famanista ta a Allah ya kula illa tayyiban falyafa'al duk wanda zai iya kada ya sa ma cikinsa sai abin da yake halal to yayi kokari yayi haka domin idan ya mutu farkon abin da zai fara lalacewa shine cikinsa amma ya danganta da abin da ya sa masa yan uwa masu girma cin haram hanya ce wadda take jawo ma mutum sharri mai yawa a duniya kamin lahira hanya ce da take haramta ma mutum wasu daga cikin ni'imomi na Allah maɗaukakin sarki cin haram yana daga cikin sharrinsa annahu sababun limahqil baraka yana jayo ɗebewar albarka ta dukiya a hadisin da muka karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man akhadha malan bi haqqihi yubarak lahu fi duk wanda ya nemi dukiya ta hanyar da ta dace ta halal to za a sa masa albarka a ciki wa man ya'khudhuhu bi ghairi haqqihi la yubarak lahu fi wanda kuma ya nemi dukiyar ba ta hanyar halal ba to ba za a sa masa albarka a ciki ba kamar ka ce me albarka sai manzon Allah ya ce wa kana kalladhi ya'kul wa la yashba zai kasance kamar wanda yake ci ne baya koshi ma'ana yana samun dukiyar amma kuma kullun ƙara son dukiyar yake yi yana samun dukiyar amma kuma kullun bukatu na roshe dukiyar zakuwa suke yi yana samun dukiyar amma dukiyar ba ta da albarka ba za ta amfane sa a lahira ba wannan shi ne kenan sharri daga cikin sharurruka na neman halal na neman kuɗi a hanya wadda take ta haramun daga cikin sharri na neman dukiya a hanyar halal a hanyar haram annahu sababun liraddid du'a neman ko cin haram ko neman dukiya ta hanyar haram hanya ce da take jayo allah ya karɓar addu'ar mutum a hadisi wanda yake shahararre wanzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba mu labarin wani mutum da ya cika sharuɗa wanda idan mutum ya kai su Allah yana karɓa masa addu'a sai dai abu guda wanzan Allah ya ce mutum ne yake cikin daji ash'asa aghbara ya wahala duk yayi ƙura yana ɗaga hannunsa zuwa sama yana ya rab ya ubangiji ka kame ni ɗauki sai manzon Allah ya ce sai dai kash lokacin da yake wannan addu'ar مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام lokacin da yake addu'ar abincinsa haram ne abin shansa haram ne tufafin da yake saye haramun ne kai karawa da karauma an gina jikinsa ne da haram sai manzon Allah ya ce fa anna yustajabu li dhalik to ta kaka za a karba masa ashe sai manzon Allah ya nuna muna daga cikin abin da yake jayo Allah yake karbar addu'ar mutum shine cin haram shi sa imamu wahab rahimahullahu ta'ala yake cewa man ahabba an yastajiba Allahu da'wata falyutayyib tu'mata duk wanda yake so Allah ya karba masa addu'arsa to ya kyautata abin da yake ci ya kasance yana tabbatar da abin da zai samu cikin sa halal ne haka magabata suka kasance yan uwa masu girma yana daga cikin sharri na cin haram da neman halal da neman haram shine annahu sababun liraddil amal dalili ne da yake jayo hatta ma ayyukan da kai na alkhairi Allah yake karban su a hadisin da muka karanta wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man jama'a malan min haramin thumma tasaddaqa bihi lam yakul lahu fihi ajrun wa kana isruhu alaihi duk wanda ya tara dukiya ta hanyar haram ya yi sadaka da wannan dukiyar bai da lada a ciki kuma yana da zunubin ma wanda ya ma sadakar da wannan kudin domin wanda kama sadaka da kudin haram da a ce ya sani in ya ci zunubi zai samu to yanzu sai ya kasance zunubin wannan mutumin da kama sadaka da dukiyar haram a kan ka zai koma don haka dukiyar haram babu wata ibada da za ka yi allah ya karɓe ta shi yasa sufiyanu sauri yake cewa man anfaqa al-harama fi ta'a kaman ghassala thawba bil bawli yace duk wanda ya sanya dukiya ta haram a cikin bautar Allah a cikin ibada to kamar wanda yake wanke kayansa ne da hutsari kenan babu wani amfani a ciki don haka cin haram ko neman haram dalili ne da yake jayo aikin da kake Allah yake karbarsa domin Allah ya ce innama ya taƙabbalu Allahu minal muttaqin masu taƙawa su Allah yake karɓar ayyukansu tabbas ku wanda yake cin haram baya daga cikin masu taƙawa masu tsoron Allah maɗaukakin sarki yan uwa masu girma abu mafi muni kal daga cikin abun da cin haram yake jayowa annahu sababun liddukhuli finnar dalili ne daga cikin manya-manyan dalilai da suke jayo haɗawa a cikin wuta a hadisin da muka karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu la yarbu lahmun nabata min haramin illa kalatin naru aula bih babu wata tsoka da za ta tsiro daga jikin mutum ta haram face sai ya kasance wannan tsokar wuta ce ta dace da ita shi yasa magabata matan magabata na kirki sun kasance idan mazajensu za su hita a wajen kasuwanci a wajen neman arziki a wajen neman kudi sai su ce musu ya aba fulan ittaqillaha fina ya kai baban wani ka ji tsoron Allah game da mu fa'inna fa'inna fa'innana nasbiru ala alamin ju'i wala nasbiru ala alami azabillah domin muna iya muyi haƙuri a kan raɗaɗi na yunwa amma ba za mu iya yin haƙuri da raɗaɗi na azabar Allah maɗaukakin sarki ba da haka ka ji tsoron Allah ka nemi muna abin da yake halal ashe wai idan ya kasance kai baka damu da kanka ba to ka nemi halal dan Allah dan saboda iyalinka dan saboda ɗiyanka da zaka ciyar dan saboda matanka da zaka ciyar ka nemi halal ka ciyar da su domin in kai ka lamunci shiga wuta su busu lamunci haka ba kada ka ɗauki alhakin su ƴan uwa masu girma muna wani zamani wanda manzon Allah ya ba mu labarin shi da cewa ya'ti 'ala nasi zamanun ma yabalu al-mar'u ma akhadha min halalin am haramin wani zamani zai zo yanzu ba mu zamanin amma nan gaba wani zamani zai zo mutum bai damu ba abin da yake nema ko abin da yake ɗauka na halal ne ko na haram tabbas ko muna a wannan zamanin tabbas muna a wannan zamanin har ma take ma ake mata kuɗi ko ta halal ko ta haram kuɗi ko ta halal ko ta haram yaki halal yaki haram shi dai in zai samu kuɗi kowace hanya ce mara ba hanyoyi na haram iri-iri kala-kala wanda a da ba a san da su ba da wanda aka san da su a da muna iya mu ba da misalin hanyoyi na haram wanda suka yadu akwai misalin caca sata danwara da kuma yaudara a wajen kasuwanci daga cikinsu sayar da abin da yake haramun kawon masu sai da taba kawon masu sai da kayan maye da bayar da hayan wasu abubuwa wanda suke haramun ko kuma ba da su haya ga waɗanda su haramun ne za su yi da shi da zalunci a wajen rabon gado da cin haƙƙin marayi da kuma ana biyar ka bashi ƙiri da muzu ka ce kai ƙarya ce ma ba a biyar ka bashi to mafi girman su kuma shine cin riba wannan suna ɗaya daga cikin surori ko misalai na neman haram da yake abkuwa yake kuma yaduwa a cikin al'ummarmu a wannan zamanin in kuwa masu girma musan da cewa ita dukiya ta haram abu ce wadda in ka neme ta ɗai cikin biyu ne in ma ka cinye ta ta ƙare ko kuma kai ka kai ka barta shine wani mai hikima yake cewa المال ينفد حله وحرامه يوما ويبقى بعد ذا آثامه ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب طعامه وشرابه yace dukiya kowace iri ce in ta halalce ko ta haram ka nema za ta ƙare ko kai ka tai ka barta sai yayi saura zunubi wanda ka nemo dukiyar ta hanyarsa yace mutum ba zai taɓa kasancewa mai taƙawa ba har sai ya yi ƙoƙarin abin da yake nema ya kasance na halal a gare sa ni ina mamaki ni ina al'ajabi ga mutunan da ya yi imani da Allah ga mutunan da ya yi imani da cewa zai mutu ga mutunan da ya yi imani da cewa akwai lahira wai a ce amma kuma hanyar samunsa ta neman haramci ina mamakin wannan amma sai dai ba abin mamaki ba ne domin allah ya riga ya ba mu labarin su a cikin alkur'ani ula'ikan ladina shtarawul hayatar duniya bil akhira fala yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunsarun Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin su yace su ne waɗanda suka sayar da duniya suka sayar da lahira suka sai duniya su ne waɗanda suka sayar da lahira suka sai duniya ma'ana su duniya ce kawai a gabansu da haka in har cikinsu kake ba matsala ita neman haramkinka amma ka san da cewa fa ita dukiya tana ɗaya daga cikin abun da babu wanda zai gushewa a gaban allah maɗaukakin sarki face ya tambaisa game da wannan dukiyar wanzan allah yake cewa la ta zulu kadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in babu wanda zai gushe gaban Allah face an tambaysa game da abubuwa guda hudu daga ciki sai manzon Allah ya ce an malihi min aina ktasabahu wa fima anfaqahu za a tambaysa game da dukiyarsa ina ya samo dukiyar kuma ina ya sanya dukiyar kowannen mu yayi makansa wannan tambayar ta wace hanya nake samun dukiya kuma ta wace hanya nake kashe ta ashe in ma ka samo ta hanyar halalkin baka tsira ba sai ka tabbatar da dukiyar kana sa ta ta hanyar haramun ta hanyar halaliya ta hanyar da ta dace muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon neman halal ya kuma ba mu ikon sanya dukiyar da muke samu a hanyar halal اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار أنزل الأمن في دولتنا ووفق أمراءنا لما تحب وترضى وانصر جنودنا وعليك بأعدائنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأزل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين اللهم انصر عبادك المجاهدين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله